على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a uku ga watan Ramadan hijira ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1947 kan da ta cikin suratul rahman sura ta hamsin da biyar a jeren giyar surorin alkur'ani sura da take magana a kan bukatuwa ko wajabcin godiya ga Allah bisa dimbin ni'imomin da ya mana yayin da a cikin wannan sura yake ambata mana wasu daga irin ni'imomin da ya mana don mu fahimci wannan ni'ima kuma mu bayar da haƙƙinta ko da mafi kankanta ne na godiya ga Allah madaukakin sarki da abin da kalmar godiya ko godiyar ta kunta za mu tashi aya ta ashirin da biyu ya faru min kuma lu'lu'u wal marjan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
بسم الله الرحمن الرحيم yana magana a kan ni'imar da ya yi mana ta hanyar samun mana da tekuna guda biyu maradan bahawai ne yan tafiya bai na kuma farza kun layoyiya bi ayi ala da rabbi kuma tukaddiba tekuna guda biyu daya mai ruwan daɗi daya kuma mai ruwan kanwa ko ruwan darbi waɗannan tekunan guda biyu su karan kansu ni'ima ne to sai Allah ya ƙara mana bayanin wasu daga cikin ni'imomin yace ya faruju min umar lu'ulu lu'ulu wal marjan da marjani yana fitowa min kuma daga waɗannan tekunan guda biyu shine kharajul ahmar aw sigarul lu'ulu wasu tsakiyoyi jajaye ko yan kwayoyi jajaye wanda ma'adinai ne masu dada ko kuma sigarul lu'ulu ko kuma lu'ulu yan ƙanana haka wanda daga nan ne za a tara sai su bayar da adadi mai yawa to daga nan kuma sai ka ga an yi kayan ado ko an sami dukiya wanda za ta haɓaka tattalin arziki mala yace wa min ahadihi mal marjan daga ɗayan su ne ake fitar da marjan ina cikin waɗannan tekunan guda biyu teku mai ruwan daji da kuma teku mai ruwan zarfi suna kai su duka biyun ana cire ma'adinai masu daraja waɗanda ake yin kayan ado wannan maganar da ma da ya faɗa ne ce wa min ahadi ibal marjanu daga ɗayan su ne ake cire marjan ita ce maganar da mafi yawan malamai suka faɗa cewa su waɗannan sinadarai ana ciro su ne daga shi wannan tekun mai ruwan zarfi mafi yawan malamai sun kiri sun faɗa wannan magana Muhammadu Aminu Shakiri a cikin tafsirin shi na abuwa wal bayan li'ilahin Qur'ani bil Qur'an shi markanin da yayi cewa wannan magana ba haka take ba kwata kwata har ma yake wata shimfiɗa yake cewa duk da cewa bajiman malamai magabata sun faɗa haka amma su yi hakuri kuskure ne kuskure ne yadda Allah ya faɗa a nan haka take ya kurutu min huma ana samun lu'ulu'u da sauran ma'adinai a teku mai ruwan daɗi kuma ana samu a teku mai ruwan zarfi to amma su wancan malamai sai suka ce ya faru da min umar lu'ulu'u ai ya faru da min ahadi himan lu'ulu'u daga ɗayan su shine abin yake fita aka ce ba aka yi ba ne duka biyun ne ake samu daga cikin abin da ke gaggata wannan ma'ana ayar da ke cikin suratul fatiha ita ta fito karara ta da cewa duka biyun ne wa ma yastawi al-bahrani hada atkum furatun sadawun sharabu wa hada milkun qudad wa min kullin ta'kuluna minhu lahman tariya wa tastakhrijuna ilyatan salbusuna kidan to me kuma ke da wannan aya wa min kullin ne da ce wa min ahadihima Allah ce ba haka nake nufi ba wa min kullin ana samun kifi a wanda ana samun kifi a wanda ba ana samun ma'adanai a wanda ana samun ruwan dalbi wannan ya kurutu da irin wannan karatu na bina'i lil ma'lum malamai qira'a biyu ne kawai suka karanta da haka daga imamu nafi'i sai da imamu abu amr amma sauran qurra sun karanta ne da yukhratu imana yukhratu min abin nan wayan ta malamai guda biyu sun karanta da yukhratu sauran malamai ga jumhur na qurra sun karanta da wannan riwaya ta yahudi da haka wannan ma babban ni'ima ce tekun da za a saka jirgin ruwa ya yi ta tafiya ko a saman shi ko a cikin shi kuma cikin shi don akwai ma'adani masu daraja masu tsada kamar yadda a surat fatar Allah ya faɗa su samo lahaman tsariya wani nama ɗanye mai daɗi wanda bai shafi kemikal ba kifi ne daga teku sai hannun mai sarrafawa sannan ga abin da za ku fitar na kayan ado kayan karo da sauran amfanin yau da kullum waɗanda za su haɓaka tattalin arzikin in sayarwa za su yi Allah ya faɗi ayyi ala ya rabbi kuma tukazziba to yanzu da waɗanne ni'imomin ubangijin ku ne ku mutane da aljanu kuke karyatawa a bi kasaratin ni'ani min khalqil manafi'i fil bahri wai saboda yawaita ni'imomin ne yadda Allah ya halittar maku kayan amfani masu yawa a teku, wai ni'imar da aka yi muku a tekun ce ta yi maku yawa, har kuke ganin da kayan arha ba za ku iya ganin kimar ta ba, to shi yasa kuke karyatawa wata tsiri kuma alaiha da yadda Allah ya ba ku iko na ku rika fitarwa sai ga wani lokaci fetur ma ake fitarwa daga teku. A bishin can ƙasa dizzirgin wurin kuma a haƙo shi. maka da ana jinjinawa a ce yana ma da ɗan karen kyau wani firafi al'uliyi al'ajiba ta yadda kuke fitar da kayan ado masu ban mamaki am da gaire ha ko ko da wani wannan ni'imar kuke karyatawa wai me na karyatawa wai ba ku teku da zuba ni'imomin da hore muku da ilimi da dama da dabarar fito da shi shine abu karyatawa in ba shi ba to me ya karyatawa ku mutane da aljanna to me ya karyatawa a nan shine me yasa ba ku godiyar ta kamata ai ya kamata ce ku yi godiya ku maimaita ku nanata da haka dai tambaya ce wanda ba ta bukatar amsa abinda ake so mu yi wa Allah godiya bisa ni'imomin da ya mana dala ce wala hul jawari Allah shi ke da jiragen ruwa ko wala hu a tekun nan akwai manya-manyan jiragen ruwa na ce aljawa to shi ne teku wanda abin da jirgin ruwa wanda yake da girman gaske wanda shi da kanshi Allah a suratu shura sai da ya kira shi da aya wa min ayati yana daga ayoyin Allah manya-manyan halittun Allah aljawa fil bahri kal jirgin ruwa ƙato da za ka hango shi a teku kan a alani sai za ka ce dogon dutse ne ka gan shi sai hular ka ta fani kuma tsora da aka ruwa kuma ya ce Allah ce to wannan aya ce ne ya kamata su gode wa Allah bisa wannan ni'imar da ya yi ce yana da jiragen ruwa a sukun jiragen ruwa al-munsha'a ana karantawa da al-munsha'a da al-munshi'a na ce alman shaku su ne wanda saboda girmansu ba za ka haɗa su ba ba zai yi ka haɗa jirgin a tutu ba sannan ka ɗauko shi ka shigar da shi teku a girman shi ya kai girma sai dai ka haɗa shi a teku waɗanda a nan ake har haɗa ko a haɗa su gaba ɗaya ko a haɗa mafi yawan ɓangarorinsu sai a shigo da su sai a haɗa su a nan bilbahari da aka hango su a cikin teku kal a alani kai ka ce jibal ne azima dogayen gine-gine ne wanda ba a wajen dagawarsu da fitan kai za ka yi da can irin waɗannan manya-manyan duwatsu ne ashe ba dutse ba ne jirgin ruwa ne tattalin arziki da ya ba al'umma ya ba sadarwa ya tsakanin nahiyoyi security da tsaro yake bai wa ƙasashe da al'umma dukkan wannan ni'ima ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana yace fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban to yanzu da wace cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa shi tekun da aka yi maku ko ko hore maku jiragen ruwa da aka yi wane ne na karyatawa ko ko manyan jiragen ruwan ne kuke iya godiya a kai amma ƙananan ba ku iya godiya hatta ko da ƙanana da ake haɗawa irin dokan namu na nan gida in ka je yankunan da ke da teku ko ka je irin yankuna na su kebi a nan arewa kenan ko yankunan taraba ka je yadda za ka sun haɗa jirgi jirgin ruwa katakai ne da itatuwa da suwa ne ne su zo su daura mashi injin ban ruwa su kunna kuma su shiga tekun da shi in ka zo da tirela ka kawo lodin siminti kawai babban damuwar su ka iya biya mana ce yiwuwar shigo da ita nan da ɗaure shi ka shiga da ita ko ba zai dace ba amma kuma mai wannan jirgin sai ka je ka tsaya da su abun mamaki abun mamaki ina hankalin ya tafi duk duniya ba ta da iya ba da wannan ikon siya duk duniya wannan da haɗuwar duk wasu masu hankali ko kakare ne kowa imani mai hankali ya yadda wannan aikin to gaskiya sai dai Allah bana ce da wane cikin ni'imomin shi kuke godewa a bitilikan ni'ami da waɗancan ni'imomin ne min kalci mawati sumuni na daga kayan da ake haɗa jiragen ruwa su ne kuke in godewa Allah wal irshadi da kuma shiryar da ku idan aka ji ha zuwa ɗaukar su ba kai fiye da tarkibe a wani jira'i a filbari da kuma yadda za ku jera da yadda za ku gudanar da jirgin ruwan a cikin teku su katse ba ni yanzu waɗannan abubuwan da muke karyatawa an da gayyare a ko ko da wani su muke karyatawa duka kowane bai cancanta karyata ba kowane ya cancanta a yi wannan godiya kuma ni'ima ce Allah ne ke ba mu sinadarai na haɗa wasu abubuwa sai ya hana mu basira a nawa. Ila yanzu wasu sinadarai wasu kayan aiki na nan a gefen da za mu ɗauko su mu haɗa in ka ɗan sa wata ‘yar safa a sa a hannunka kawai sai kai kuke ka tashi. Amma har yanzu shi a samu ila kana nan amma ba a ilmantar da mu ba. Samu wani abu sinadarin da kayan aiki ni'ima a ba ku basirar ku haɗa da kuma wata ni'ima ce da ba. in an tashi godiya duka biyun da a gode jirgin ruwa a gode wa Allah ya je ya ba mu sinadaran haɗa shi kuma a sake gode mashi yadda ya ba mu ikon gudanar da jirgin to sannan idan aka hau aka sauka ai wa Allah godiya jirgin sama shi ma haka in aka hau aka sauka ai ma Allah godiya ko a ƙara mashi godiya bisa ni'imomin shi waɗanda la tu'addu wa la tuhsa التي كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان dukkanin wanda ke kanta zai kare duk wanda ke kan kasa zai kare zai mutu wata na za a neme shi a ji babu shi من الحيوان وغيره ندغ دبوبي ko wani ومن الحيوان ندغ dangin masu rai وغيره da wani wannan hakikar Allah ya maimaita ta a wurare tsewa a Qur'ani dan mu da wani kai wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut fada maka ake kowa zai kare ya kai dan adam in ka tashi kamun kafa ka kafa kan wanda bai mutuwa in ka kafa wanda yake mutuwa wanda da shirgin ka mutuwa ta ɓaci kenan ka dogara da shi ga shi gobe shiga da jima kuma ya mutu da daddare ya ce kama Allah kullu shay'in halikun illa wata komai da ka gani sai ya mutu sai fuskar Allah kawai haka yi maimaita kullu nafsin za'iqatul maut da Abu Imrana da Anbiya da kuma suratul Ankabut kowane numfashi da ka gani sai ya ɗanɗani mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama innaka mayyitun wa innahum mayyituna za ka rasu ya sunana duk ma za ku rasu ku shi ne tattara ana kullu man ala ya hafa duk wanda yake kan ƙasar nan zai ƙare zai halaka zai mutu ya yi amfani da man da wurin jayar da masu hankali tare da cewa marasa hankalin sun fi yawa halittun da Allah ya yi masu hankalin kwata-kwata mu nawa ne duniya an ce masu rai yanzu ba mu fi mutum miliyan takwas ko a biliyan takwas to kaga biliyan takwas mu ne kawai masu hankali duk sauran ba su da hankali sai kuma ka koma aljanu to su ma kila sai a tuntubi da harkar kididdiga ko in suna lissafe lissafe irin namu kaga mu da an motsa sai a ce a kirga yawan mutane kai ka ce an gama kirga ku za a ce a shinkafar da kuke nema ta karu to bari a karu wata irin lissafin da yake ranar nan ne ake yi kamar ana so ne a ga yawan ku dan ganin yawan kun ya kasa amfanar amma kamata a ga yawan ku ne sai a yanke a asibiti ya yi masu kaɗan makaranta ta yi masu kaɗan jami'a da suke zuba ƴaƴansu to sai an ƙara adadin ɗalibai yanin yuki da suwa ya an ƙara adadin ɗalibai to za ku gaba ɗaya kan warki ba amma idan ka tattara sauran halittu to su za ka ga yawan su ya wuce haka shine wani mai lissafi ya yi ƙididdiga yake cewa idan kana so ka gano yawan wai an gano yawan halittu banda mutane shi ne aka ce ka rubuta ka rubuta ashirin lamba ashirin sai ka sa kwama sai ka yi ta rubuta zero zero zero zero har guda ashirin da sai ka karanta shi ne yawan halittu kaga miliyan dai zero shi da gare ta so biliyan zero tara triliyan sha biyu to domin ɗin triliyan ba triliyan biyu ba ma zero ashirin da hudu to shine sai ka samo yawa wannan kuke digar ba ba mai rida ya ba dan wallahi wasu ba a san ba shi Allah ya jaddada ya faɗa wasu abubuwan ma ba mu san su ba manya-manyan ma ban da ƙanana yanzu kiyashi kawai guda nawa ne rina zuma abin nan cinnaka tururuwa duka guda nawa ne akwai kwaran da bai taba zuwa kusa da ƙasa ba ma kusa da duniyan yana nan a cikin ƙasa wani na cikin teku bai taba fitowa ba ko da da kusancin kilomita dubu ne yana can ƙasa da aka aje mashi abinci in yana da rabo a nan duniyar Allah zai aika mashi ya kayan ya kucce ya fada kuma ya ci kayan to komai na duniyan nan zai kare wa ya baka wata rabbika fuskar ubangijinka ita ce kadai za ta tabbata ai zatu zatin Allah ne kadai zai tabbata fa huwa wahdahu al-azali abadi shi kadai ne wanda bai da farko kuma bai da ƙarshe wa ma siwahu fa makhluqun duk wanda ba shi ba daga gani halittacce ne in kuwa an ce halittacce ne to akwai da zai kare wafanin zai kare wala yauka min a'malil ibadi illa ma umila ma amila lahu ta ma umila lahu ta'ala babu aikin da zai wanzu ya zama mai amfani ga mutum sai aikin da aka yi don Allah madaukakin sarki shi Allah da zai wanzu shi ne zolin jalali ma'abucin daraja ma'abucin matsayi ma'abucin isa da buwaya sannan wal ikram wannan wal ikram din na da manoni guda biyu ma'abucin girmamawa kenan shi Allah wanda ya cancanci a girmama shi ko kuma dul jalali wal ikram wanda yake girmama wanda ya ga dama in kana neman girma to a wurin Allah girman yake kana neman izza kamar yadda ya faɗa fa inna al-izzata lillahi jami'a to ka je wajen Allah kawai shi yasa ka duba an karabu mushaddadi ba wai wani bajirin madani ba da zaka kai na da imani bal mawaki ne ma na jahiliya duniyar shi kawai yake burgawa ya kada ta yadda yake so in giya ta samu a taba rasa mushe ya tafi zai samu ma a taba in hakkin wani ya faɗo hannu a ci kuma a ce karfi ya ci ka isa ka zo ka fata amma haka yake waka yake cewa shi bai da kaskanci a wajen wani ba bai ta ba la tuskini ma al hayati bi zillati bal faskini bil izz kasal awwali ma al hayati bi zillatin ka jahannamin wa jahannamun bil izz atyabu masjidi yace ni fa karka shayar da ni ruwan rayuwa amma a wulakanci za ka ban abinci wanda ka wulakanta ne sai ka rike abincin ba za ka ban dukiya ma sai ka wulakanta ne ka rike dukiyar ka ba na so yace bal faskini bil izz ka asal hanwali gara ka banne da yunwa inda nake rigima da ka ban abinci in ci in wulakanta gara ka banne da yunwa da kimata da ka bani kofin zuma a wulakance gara ka bani kofin madaci da kimata ya ce ma'ul hayati bi zillatin ka jahannami ya ce ma da gaskanci ma a hannun mutum ya fi kasan shiga jahannama ne ma ya ce kai wa jahannamun bil izzi aka yabo manzili jahannamu ma kana da daraja ya zama rayuwar gaskanci a aljanna to shi ma jin jahiliya ne ka kawo mai aya sai ta ya girme ta eh yayi wakar ki da kafin a saukar da aya da haka dai mutum ya koma ya nemi girman a wajen Allah Allah shine dul ikrami wanda ya cancanci mu girmama shi sannan dul ikrami wanda yake girmama wanda ya ga dama shi yasa shi yake daga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama hafizatul rafi'a ko kuma ya ba da mulki ga wanda ya fi so ya kaskantar da wanda ya fi kuma sunnar Allah haka take tafiya to wa yaqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wadanne ne cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa a bitilkan ni'ami da waɗannan ni'imomin ne min baqa'i min baqa'in na wanzuwa ko min baqa'i ridan lahi na wanzuwar yardar Allah shine kuke kokarin karyatawa ko kowa fana'ul kulli da kuma karewar kowa ko ko wani suke karyatawa yanzu me ba kai dare shi ba ciki cewar da akai Allah bai da farko bai da karshe shine kuke da shakku a wai ko kuna da shakkun wai yanzu duniyan nan za ta kare har ta zuwa ne ai wannan duk da zaka kira a matsayin ya akai ya wuce sai an yi wanda suka dama shi in dai rashin mutunci ne in ma kirki ne an yi wanda suka dama shi tunda ko suka wuce to shi kenan shi ma ba zai zauna ba walau ista alfan sun ma alfai ne ba da hafa la budda mi yau min tasiru ila alkabari da za ka rayu shekara dubu da wata dubun da wata dubun ruwa mafarki ka doka da an ce mutum ya wuce kullum da unsa wa in tsala salamatu yawman ala alatin hadba a mahmud duk wani mutum da mace ta tsuguna ta haifa wata na sai ka hango shi akan makara ya zance ga can wane shikenan an gama suratu inda za mu zo ayon can karshen suratu waƙiya ka dube da Allah ya kure ya ce dan Allah in na zo kan ran wani a cikin ku saboda babba ne in kun isa ku hana yi in kun isa murtala na kan shugabanci aka kashe shi ka iya cewa to ai shi an mamaye shi ne ba ta gidan gwamnati Allah ce kaga yan Najeriya nan bari a sake ba su wani misali sai ka zo kan labata a ainihin bila bayan an kura gyargyar kan an wuce gyargyar ko mala'ika ya zo ya dauka kuma ga kowa ka je ka zuwa hirar al'alu Mustapha ko sai suna da abun kamar silma wai oga ya mutu oga ba mutu ka daina sa alamar tambaya ya waye kace shi Allah duk musulman ba zai tambaya ba amma har na za su iya tambaya kaji suna ma Allah wai wai wai wai Allah suke ce ma wai a lalle baka sha Allah ba akwai shugaban kasa ya maka wani abu ba magana wai sai dai ka bashi shi ya sauka ya sauka ka iya faɗar wai ka zauna lafiya amma in yana kan wannan kujerar to lallai in kai wata tambayar kam za ka tabbafa miya ce aka zo kan umar musa ya zuwa shi ma wanda sauran ƙasashe da ake samu ke kawai ya gama ikon ya gama waye ya gama isar to kuma ya wuce to wane ne a ciki kuke karyatawa wai cewa Allah yana nan din din din wal awwal wal akhir wa zahir wal batin ko ko mu karewar mu ƴaƴan adam dukkan biyun ba wanda zai kasance ya karyata Allah na nan har abada shi ne farko shi ne ƙarshe bai da farko bai da ƙarshe sannan ɗan adam kuma yana da farko yana da ƙarshe don an wo zamanin da babu shi wata na saban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare a gaban shi sai kawai ya kawo musu wa'azi mai kama da wannan yace kun gan mu nan mu duka shekara ɗari ba ko ɗaya a cikin ma duniya kuma wata shekara tarin nan gaba ba kowa a cikin mutum mun mutu kuma abin da yake faruwa kenan kullum ma ka maimaita wannan maganar haka take shekara ɗari ba kowa ɗari mai zuwa ma ba kowa ko jinjiri ne a hannunku ai da aka haife shi eh shekara ɗin ta wuce lallai ba shi ba ma baban shi amma kuma ɗari ba mai zuwa an gama ya riga ya wuce yake ya tsalu يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان yake ya tsalu man fi samawati wal ard duk wata halitta da ke sama da duk wata halitta da ke ƙasa shi kadai suke roƙo wannan roƙon ko bi lisani laqan mutum ya daga hannu ya ce rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa rabbana atina fid dunya hasana rabbana innana sami'na munadiyan da sauran addu'o'i da zaka yi wannan bi lisani laqan ko kuma bi lisani hal kowa Allah yake roƙo har har wanda yake kowa kafirci so da ya san wani Allah ba zai iya ba fa idza rakibu fil fulki idan mushrikan nan suka hau jirgin ruwa da Allah mukhlisina lahu din da sun ga masifa sai su fara kiran Allah falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun in suka sauka suka ji sun taka kasa shine sai su fara shirka to kowa Allah yake roƙo yas'alu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n kullum kuma a kowane lokaci huwa fi sha'anin Allah na cikin zartar da wasu al'amura ne kullum Allah aiki yake a duniya ina limamu a yadda kafir ya koro maganganun malamai da dama cewa kowane minti da kake gani Allah na rayawa kuma yana kashewa kowane minti za ka ji an kai kuma a daidai mintin kuma a rasu kowane minti za ka ga wani ya ɗaga Allah kuma ya sauke ma wani loli ya nada wani kuma ya sauke wani sai za ka rayuwar haka take ta tafiya na ka zo 29 ne ko ranar hanjin koba wannan a take kara tabbata kulla yawmin huwa fi sha'an wani an rako shi mutum ɗari biyar sun rako shi ya bada mulki wani kuma biyar sun rako shi ya karba wanda biyar suka rako shi ya karba sai kuma ɗari biyar su raka shi ya wuce ofis shi kuma mai ɗari biyar biyar biyar su tsira daga matan shi kila sai babban yayan shi in ya kyautata mashi mako don wani ma murna zai yi ai gara ma dai yayi su karɓa mutanen nan ba mu ci komai ba wace shi da jami'in bin an haɗe har zuwa su ganta ba sai ga an bar mutum a haka sai ga an bar mutum kawai shi kaɗai to wannan rayuwar haka Allah yake tsara ta so da ka san da ya baka a daidai lokacin ya hana wani ya hana wani kuma san da ya hana ka wani ya ga dama ya ba ita ce me yasa yake haka sai ta ba tambayar Allah dan me la yusalu amma yasal wa hum yusalu yalla ba ce mace Allah ya aka yi ka talauta liman liman fa ala rahma aka talauta shi fa nazar na hamsin ya kasa sai amma ga wani tana cewa Allah uku ne a satin ma ya sai jirgin sama sai private to ba da maka tambaya Allah me yasa ya haka komai in kana so ka more alaƙar ka da Allah ko ka ji a zuciyarka komai da Allah ya yi da gangan ya yi. Karɓa kulkushin kuskure ya shafe ka ta kila ko kuskure ne, yanzu irin su liman, irin su alaramma, Allah ya bar su haka to da gangan ya yi. Da gangan ya yi. Wancan ba wai dan ana san shi ba ne, wannan ko ba dan ana kin shi ba ne, kowa akwai hikimar da ta sa ya yi haka. To Allah mutukin sarki yana zartar da kowane irin ayyuka kowane irin lokaci amrun yuzhiru ala wifqi ma qaddara Allah na zartar da al'amura a gwargwadon yadda ya tsara abin su gudana fil azal tun a rayuwar farko min ihya'in na rayarwa wa imatatin da kashewa wa izazin da ba da matsayi da wayarwa wa izlalin da kaskantarwa wa igina'in da kuma wadatarwa wa idamin da kuma rakarwa ta ce an haihu a can gidan kuma an rasa a can gidan kuma gidan da aka yi haihuwar galibin su ba gidan ake rasuwa ba ko ba wai dan ya mance da ko ina bane in ya ga dama kuma ya haɗa ne a haihu kuma a rasu ba ruwan sannan ya ce kuma wa ijabatin kuma a daidai lokacin a kowane lokaci Allah na karbar addu'ar wasu wa idra'in kuma yana baiwa wasu ko ya za'i sa'idin kuma yana baiwa mai roƙo kada ka daga hannu ka roƙa kana fatar a baka to kuma a daidai lokacin wani shi kuma ya roƙa kila tun wasu lokuta kuma an bashi ko kuma ka roƙa Allah ya ga dama ya ke baka in ka kalli rayuwar sai ka ga wasu ma kamar suna gogo wasu addu'a ne a sun haka Allah ya ga dama sai kai ta roƙon shi keke wanda bai roƙon kuma sai ya ba shi kuɗi ya saya ce ko addu'a ta ce aka ɗauka aka yi mislatin ɗinta a Allah baya mislatin baya yi komai yana nan akan daidai yadda ya tsara shi kulla yaumin huwa fi sha'an Allah ce bi ayyi ala ya rabbikum ma tukadiban to da wadanne ne cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa a bi hada tadbiril azim am bi ghairihi minan ni'am wai da yadda Allah ke tsara waɗannan al'amura ko ko da wani shi duba duniyar da ji girmanta mu mutane ke nan da ke rayuwa a doron ƙasa ji aljini alamar jini ji abin da ya shafi kwari da abin da halittun da ke cikin ƙasa da ke cikin teku amma yana sane da kowa shi yasa an ka ɗauki tarihin duniya babu wani mutum da yunwa ta kashe wai saboda Allah ya manta da abinci shi sai dai yunwa ta kashe mutum don haka Allah ya ga dama. Amma ya tanadar mana abincinmu har zuwa numfashinmu na ƙarshe. Yana kuma sane da kowa, alamun rabbil alamin da ake ce mata alhamdulillahi rabbil alamin, hakan take shi ke kula da kowa. Na, sana furugu lakum.
Sana furugu lakum ayyuhas saqalan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ce sanafurgu lakum wannan ayar malamai suka ce tsoratarwa ce saboda balarabe ya ce sanafur sa'atafarrahu la ko sa'afrahu la shine kai wani aikin nan da kake ta maganar yi zan je sami lokaci in maka mai faɗar wannan maganar me yake nunawa idan da mu sun mashi yawa amma zai kokare da samu lokaci ya maka to shine ma'anar wannan to amma ba Allah Allah ba kai ke nufi ba a Allah na da isasshen lokacin shi ban lokacin ma nashi ne mu ne muke da awa 24 ko shi shine ubangijin awa 24 mu ne muke da lokutan dare muke da lokutan rana mu ne muke gajiya to shi duk ba shi da wa'annan to amma me yasa ya faɗa haka malamai suka ce mini masu tafsiri Allah ya faɗa haka ne don ya tsoratar da ni da kai mutum da aljan cewa sanafurugu lakum to ya ku jama'a za mu samu isasshen lokaci don mai muku hisabi a nan lahira in an zo lahira in za mu muku hisabi a lahira kar ka ji cewa da gaggawa za a yi a wani lokaci a kotu aka yi shari'a da gaggawa na samu matsala ko babu gudanar da wani bincike cikin gaggawa sai sakamakon ya kasa haifar da ɗa mai ido bala ce sanafurugu lakum sanaqsidu li hisabikum za mu samu isasshen lokaci domin yin maku hisabi ayyuhas saqalanu ya ku mutane da aljanu al'insu wal jinnu cewa kenan ya kai mutum wallahi tallahi ka shiga kai sayinka wallahi sai ne hisabi kuma ni zan jagoranci hisabin kuma ina da kuma za mu bincika komai naka kamar yadda wasu ayoyi suka yi bayani فبأي آلاء ربكما تكذبان da waɗanne ne cikin ni'imomin Ubangijinku kuke karyatawa, ya ce a bitilkan ni'ani min isa bace ahalin sa'a, shin kuna karyata sakamakon da na tanada ne ga masu da'a, wa hukubati ahali almasiya da kuma azaba da na tanada ga masu sabo an bigare hako da wani kafiri sai ga yazo yana maka wai izgiri. wai ruwai kun kun mutu wai aljanna wa ra'awa an ce fadinta arzu samawati wal ard wai dallil muttaqin sai dai na maka iskili wannan dariyar sai Allah cikin sura mutaffifin ya ba mu labarin cewa musulmin da kafiri ya mashi wannan dariyar sai ya rama fal yawmal ladina amanu min al kuffar yalhaqu lallai waɗannan kafiran da suke wa musulmi dariya to mu'minan nan sai sai rama wannan dariya a lokacin da tafi saki a lokacin da tafi kuɗa a lokacin da babu fage ko yanayi na azu a a rama ko a abin nan abin da ya wuce يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Allah madaukakin sarki ya sake kiran mutane da aljanu. Malaman tafsirin rawa suka ce wannan ayar tana magana ne ga mutane da aljanu lokacin da muka taru a filin tashin alkiyama. Ya tabbata cewa in muka je filin tashin alkiyama, Allah zai fara sa mu mutane mai sahu wanda yake kewayayye mai da'ira cycle kenan. In muka gama sahunmu duk yawan mutanen duniya tun daga farkon ta har ƙarshe saboda ya rami kewaye sai a ce aljanu su kewaye mu daga nan sai mala'ikun sama ta ɗaya su sauko sai su kewaye aljanu daga nan sai na sama ta biyu su sauko sai su kewaye mala'ikun sama ta ɗaya ta uku ta hudu har mala'ikun sama ta bakwai su sauka sai su kewaye mala'ikun sama ta shida mu kuma muna can a tsakiya sai an mana wannan kurin to shine sai Allah ya wannan shaidan ya ma'asharar jinni wal insi ya ku taron mutane da aljanu ko ya ku taron aljanu da mutane in istafa'tum an tanfudu min aqfalis samawati wal ard idan za ku iya kullewa ku gudu kenan a wata hanya cikin sasannin sama ko ƙasa la ce ku ku iya guduwa na halartar da guduwa wanda zai iya guduwa ya gudu an jima ne za a zuwa ya hisabi kuma wuta ce kuwa da jami kuma dai wanda ya muna na ya sani wanda ya kyautata ma ya sani wanda ya yake wuta zai je yana sane da me zai faru to kon ku gudu Allah ce la tanfuduna wallahi ba za ku iya guduwa ba illa bi sultan sai da iko sai da ganin dama ta to wannan ma'anar ita ce ma'anar da mafi yawan jumhur na malaman tafsiri suke a kai malamai kuma na masu binciken sararin malamai na zamani kai sai suka ce ayar tana magana ne akan tafiye-tafiye a sassanin sama a ce an tafi wata duniya duniyar ma an ce wasu ɓangarori masu nisa a cikin sasanni an tafi wani rumbun taurari abinda suke ce magalaxy an yi kaza an yi kaza to shi na lafiya la tanfuduna saman ma ba za ku iya shiga ba illa bi sultan sai da iko na Allah wannan kuma har kafiran ma da ke shigan ko har masanin da ke shigan sun yadda da cewa shiga sararin samaniya ba zai yi ba a wurin musulmi kuwa ma duk abin da za a zo a yayata ai an harba wani kungo ya yi tafiyar shekara biyu ya samu ya sauka a wani tsibiri a sararin samaniya kai a wurinka kamar kana gida ne ka fito kwar gida tafiyar da yake ne in ka kwatanta da tafiyar da ke gaban shi na ga wani masani yake cewa da za ka kaddara kana so ka ɗan yi rangaji a sama ka ɗan je arewa ka dawo ka je kudu ka ɗan leƙa gabas ka ɗan yi yamma ka ɗan shiga sama mai nisa irin dai kamar rangaji a ce ga wani na kamfen na neman wani mukami bari ya rangajin kasa kowace jiha a ɗan je yake to idan kana so ka kewaye sama shi ma wannan mai bayanin duk abin da yake magana ko sama'u duniya wanda sama'u duniya wani bangare ne dan kaɗan daga cikin al'alamu daga cikin al'alamu na ko al'awali ya ce to idan kana so ka ɗan yi rangadi a sararin samaniya za ka yi tafiyar shekara biliyan casa'in da uku wannan duka a saman duniya kenan wannan kuma tafiyar shekara biliyan tasa'in da uku a yanayin gudun haske na kilomita dubu ɗari uku a sakan ɗaya din minti dai kana da tafiyar kilomita miliyan goma sha takwas to miliyan sha takwas to sittin shine zai baka na awa ɗaya kana maganar wajen biliyan ɗaya da wani abu kilomita biliyan ɗaya da wani abu a cikin awa ɗaya to sannan ka haɗa so ashirin da hudu sannan ka haɗa so talatin sannan ka haɗa so goma sha biyu sai ka samu na shekara ɗaya yasa suke cewa a shekara ɗaya za ka yi tafiyar kilomita tiriliyan tara da irin waɗannan shekarun kuma su ne sai ka yi biliyan tasa'in da uku shi ne sai ka gama rangadin sama'u duniya su kuna wannan yanki ne a cikin alamu ɗaya shi kuma Allah cewa shi ba bai ce shi ubangijin duniya ɗaya ba ne universe cewa alhamdulillahi rabbil alamin kenan alamu duniyoyin da yawa amma dai bincike yanzu a ƙarƙashin ɗayan ne har yau ba a gama ba to a saman ɗayan shine za ka yi wannan shekarar to sauran fa amma ka duba saboda isar Allah wannan shekarun na adadin mai yawa aka ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ƙasa da awa biyar aka yi tafiyar da da za ka zo ka ɗauki haske ka ce ya yi tafiyar da manzan Allah ya yi zai iya tafiyar shekara tiriliyan ɗari bai gama ba amma shi kuma cikin awa biyar aka je da shi aka dawo da shi yasa kafirai sun so su su karyata sai na Abubakar suka ce to sai na Abubakar yau dai mutumin ka ya ballo ta kai kanka ba za ka yadda ba wai an kai shi sama yace tun kafin ku faɗa na yadda dama kai shi sama da nan yace wannan mutumin yayi nisa abin wannan mutumin to kaga bawa abinda ake so kawai ka sallama ka sallama duka duniyar a hannun Allah muke in ya ga dama ya matse shikenan an gama amma haka wani zai zo ya saba mashi ya kuma ki tuba wani ma ya kafirci wani ya ilhaji wani ya zallaka ma wani ma ya zazzaji Allah wani ma ya nuna su abinda suke ya mafi na Allah wani ya nuna ikon da suke da shi ya fi na Allah to ga abin da Allah zai faɗa mana inda wanda ya isa a filin alkiyama zai iya guduwa kan kudu la tan kudu ne illa bi sultan fa bi ayyi ala rabbikum tukaziban da wadanne ne cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa wai dan Allah ya faɗa muku cewa ku gajiyayyu ne shine ba ku yarda ba ko ko saboda Allah ya ce muku shine gagarare ya fi kowa shi ne ba ku yadda ba wane ne ba ku yadda ba ciki cewa ku gajiyayyu ne ko ko cewa shi isasshe ne a ya kamata ka yadda da kowane na ɗaya dai ɗan adam gajiyayye ne to shi kuma Allah shi ne isasshe to haka ya kamata mutum ya sallama yusalu alaikum wa shiwa yusalu alaikum ma shiwa min narin يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شِوَاهٌ مِّن نَّارٍ ونحاس فلا تنتصران yace da a ce za ku tashi ma yursalu alaykuma shuwabun min nari za a harbo maku ko za a aiko maku da shuwabun wata wuta tsantsarta wadda ba ta haɗe da hayaki wa nuhasun da narkakkiyar dalma ko narkakken karfe ko tama fala tantasira wallahi haka yi muku haka ba za ku iya neman taimako ba kenan in ma wani ya ce zai iya guduwa to idan ya zo guduwa ba zai iya guduwa ba idan kuma wani na ga zai iya jarabawa to ga kuma abin da zai iya biyo baya in ma yana ga yana da iko sai a harbo mashi wata wuta sai ta tarwatsa shi shikenan shi an gama da shi huwa lahabu ala khalisu min ad-dukhani wannan shuwa ɗin shi ne tsantsar wuta wadda ba ta da hayaki, au ma'au ko kuma tare da hayaki inda muhawalatu kuma nufud lokacin da kuka ke ƙoƙarin fita min aqsalis samawati wal ardi daga sasannin sammai da sasannin ƙasa fi duniya wannan tun ma a nan duniya daman an je lahira ma wa zai iya gigin ya ce zai gudu to a nan duniyar ma in ka ce za ka iya fita to shi ma ba zai yiwu ba yace fihi tanbihun wa tahdhirun ala muhawalati aljawiyina fi su'udi ila al-qamari to wannan ayar jan kunni take wa masu ƙoƙarin yawace-yawace da hawa sama da cewa wai za su je duniyar wata su bi a hankali wa zahara wanda suke cewa kuma za su je duniyar ma su ma su bi a hankali dama duniyar wata ko sai martin ita ce ita ma kan talle yanzu an gano akwai lokacin da ta kewayo ta kan zo kusa da duniyar mu sai cikin yan kankanin shekaru ko watanni haka yan kaɗan sai a ce ga kumbo nan an harba shi ya iya shiga malam ce to wasu rika bi a hankali yursadu alaikum aswahum min nari Allah ce zai iya harbo wani abu ya tarwatsa kuma ya sha yin hakan ya nemi jirgin a rasa ko a nemi labari daga gare shi a rasa ko da ba mutum fa yumkinu an yas'alu bil quwwa allati sakhara Allahu lahu za su iya kokari su je da karfin da Allah ya hore musu amma dai su bi a hankali bi hada zalika ya mutu kafirun minhum bishuwa da yawa daga cikin su za su iya mutuwa da wannan wuta alladhi yusabbu alaihim wadanda ake zuba musu ita wala yastati'una raddaha an anfusihim kuma ba za su iya kawar da ita daga kansu ba yace fa ta'ala Allahul malikul haqq sai kai Allah mamallakin komai mai gaskiya ya gama ɗaukaka la ilaha illa hu rakuwar kula shilawi ba in bauta bi cancanta sai shi shine ubangijin al'arshi mai girma bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban da wadanne ne cikin waɗannan ni'imomin ubangijin kuke karyatawa a bi hadal ikhbar bil ghaibi shin wannan labarin gaibin da aka ba ku na cewa ga yadda sama take ko ga yadda ake ma wanda suke kokarin shiga tsakannin sama ko kuma ga yadda za ta kaya a filin kiyama na kewayewar mala'iku shi ne ba ku yadda ba ko ku a'a ikon da Allah ya tsena da shi ne yin wannan abin da ya ba ku yadda ba ita fa idan shakka فبأي آلاء ربكما تكذبان لكن فإذا انشقت السماء إذا انسمت الصلاة انفرجت أبوابها تبود قوفين لنزول الملائكة تبود سوكر ملائكة فكانت وردة سيتزمن ركجية كالدهان كمر نركجة ميت haka mafi yawan malaman tafsiri suka fassara al-Imam al-Qurtubi su al-Imam al-Baghawi da sauransu har wannan ma haka shi ma ya fassara al-Imam al-Shafi'i amma malam shi abin da yake fahimta shine fa idan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan idan sama ta tsatsage sai ta zama wardatan wata ja za ta jawur kaddihan kamar fata da aka jeme aka yi mata tantin ja haka sama za ta zama. Ala ayi halin sama a wannan rana za ta zama mai rauni kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul Hafsa. Wan shaqqati sama'u sama ta tsatsage fa hiya yawma idin wahiya a wannan rana ta zama mai rauni wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila idza as-sama'u shaqqat idan sama'un farara in sama ta tsantsage to me zai faru Allah ranar alkiyama zai fara ruso sama wanda suke mu'amala da Elon Musk ya kamata a faɗa mishi yana ta kokari wai ake da duniya a a Mars duniyar Mars daga cikin dalilan da ya bayar sai yake cewa saboda in duniya ta lalace saboda ya sun yi kere-keren nukiliya sun yi miyagun makamai ga gaba a tsakaninsu ga tsabar rakin tausayin bani adama bil adam to kenan duniyar na wata na za iya narka ta da nukiliya wai sai duniya sai ta koma sai a ci gaba da rayuwa a duniyar ma to kaga shi yanzu bai ma gano karatun ba sai a ce mai oga ta can Allah zai faru kuma ka san dai duk iya ga rafin kokowa a ƙasa ba a ne ba ko a ƙasa dai ko ture ka ake turewa ne kawai da can ku turo ka ra'ayi to yanzu Allah ya cin maka kana ma a warga za ta ka faru dama da za a kai ka sai da aka yi shekaru to yanzu ga kana faɗowa da kanka to to Allah ta sama Allah zai fara rusowa wani shakkatin sama zai rugurguza sama daga nan mala'iku da duk wanda halitta da ke zaune a sama mutanen da ke can sai su ɗauko kasa yanzu an gama da duniyar sama sauran duniyar kasa ita ma sai a wawwar gaza ta duwatsun da suka rirrike kasa duk sai a cire su wai tsaro na ka da ce ba hal fa kun yantiqu ha rabbi nasfa duk sai a wargaza daga nan sai a tara mutane yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati yadda za mu canza ƙasar nan daga nan sai a ba da sabuwar ƙasa sai mutane su hau ita kuma wannan sai a naɗe ta an gama da ita yanzu ba sama ba duniya ba ƙasashen turai ba nahiyoyi mutane ne kuma suna can filin hisabi za a ce a karɓa waye musulunci waye kafirci waye da'a waye saba ba haka dai shi za a gama da mutane don haka wannan ita ma ayar na rukuci allati fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban wai da wane ne cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa a bi ikhbarikum bi ahwali yawmil qiyama yawmil hashr kin da labarin gaibi na ranar alkiyama da Allah ya ba ku litasta'iddu lahu domin ku tattali an bi ghairihi minan ni'am ko ku wata ni'ima kuke karyatawa kaga kenan nan wurin ba karamar ni'ima ba ce Allah ya mana ya faɗa mana abin da zai faru nan gaba ni da kai a matsayin mu na musulmi wata rana mun ga sama ta tsage da mu an faɗa Allah ya faɗa ya jaddada wanda bai san dawon garin bane zai ta me yake faruwa mu mun san me yake faruwa kiyama ce ta tsayu kuma za a je a karbi sakamako ko ni'ima ko kuma wuta fa yawma idin fa yawma idin la yus'alu an dhanbihi ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان yace fa yawma idin a wannan rana da za a rugurgu da sama ranar alkiyama kenan la yusalu an zambihi insu wala jan ba a tambayar mutum game da zunubin shi kuma ba a tambayar aljani game da zunubin shi to yanzu wannan ayar tana nuni ga cewa ba maganar wani a kiyama ya tsare kai tambaye ka dambe amma kuma wasu ayoyi kuma sun ce za a yi tambaya wa kai hum inda hum masulu ku tsayar da su akwai tambaya in ka tattara akwai ayoyi da yawa da suka ce za a yi tambaya sai malamai suka ce to me yake nufi sai suka ba da amsoshi da yawa akalla za mu faɗa guda biyu a nan wanda suka fitowa fili wasu suka ce ai kiyama wuri wuri ne akwai yanayin da al'umma za ta samu kanta ba wanda zai tambaye ta wala yus'alu an dhunubihimul mujrimuna a suratul qasas ko ba wanda za a tambaya game da zanubai shi kaga daidai da wannan wa kifuhum innahum mas'ulun ta yadda su sai mun masu tambaya waye sai wuce sai mun tambaye shi bace dan me dan me ya akai karatu to suka ce wani yanayin a kiyama ba tambaya amma a wani yanayin sallah ce kuzu dan me ya akai ya akai ya akai sai ya tambaya wannan ita ce ma'ana ta farko da suke bayarwa ma'ana ta biyu suka ce a'a ai tambaya kala biyu ce akwai tambayar neman ilimi ban sani ba in tambaye ka akwai kuma tambayar da ba amsar ka nike jira ba so nike in buga maka kusa so nike in buga maka kusa to a cikin tambayoyin nan za a yi ɗaya ba za a yi ɗaya ba Allah ba zai zo ya tambaye ka to wane kayi sallah to idan ka kai ya kai ta wai akan kamar bai sanya kai sallah ba rahoto yake jira daga gare ka ka faɗa yadda kai ya rubuta ba ka sabon wannan tambayar ba mu ita ba wannan amma akwai tambayar kuma ƙure da buga wa mutum kusa da wulakantawa shine to kai kuma sallah ba ashe baka yi ba ya san baka yi ba kuma ta sallah ba ashe baka yi ba kamar yadda kakan yi ma yaro ko ka tambayar shi za ka yi ka ce ya je makaranta ka ba shi kudin abun hawa da sauran a ce bai je ba ya je ya kashe kudin a TV game sai ka zo ka ce a a ce baka samu zuwa makaranta ba ba amsa kake jira ba kusa kake buga mashi inci tara ba to irin wannan tambayar akwai ta a lahira tare su ku yi masa tambayar buga kusa amma ba ruwan Allah bai jiran rahoton kowa ya ce to ai zo yi mana bayani ya kai azumi ya dai yi kyau ko ka zai yanzu ko a gonataccen ana son ka da wani abu ai kai za a tambaye ka faɗa yadda za ka yi eh to yanzu abin nan yaya ya dai yi ko ya yi to shi kenan je ka a Allah baya idan haka yana da bayanin komai ya san komai tare da haka ya sa mala'iku tare da haka kuma ya ce gaban mu su yi mashi shaida mana su yi mashi aiki don su ba da shaida a kanmu kuma tare da duk waɗannan ya makala mana rikoda rikodar da binciken kimiyyar duniya har yau bai san inda take ba tare da cewa Allah bai bayar da marufa ba ya faɗa mana yadda take wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi tana nan a wuya amma har yau ba sai sai inda take sai ka san turanin da sun cire kansu sai su yi komatin wallahi yanzu samu wani adaran ma sai su sai su kalla ga memory ne ko sai su samu sai kada wani adaran ma ya cire memory shi sai su makala ma kansu dan je lahira a duk kawai wani mulhidin kafiri ma da yana ta tilawa to amma ina ba a san wannan ya kuma wuce kimiyya gaskiya eh harka ce ta ubangiji kan ma wani ya ba ta lokaci bari ya tunani inda take zai gama ya mutu bai gano ba to lallai Allah madaukakin sarki zai abin nan ba zai tambayi kafirai game da abin da suka aikata ba fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban da wadanne ne cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa cin abi ikhbari bima yusirukum shin da labarin da ya ba ku wanda zai tsoratar da ku mina sharri daga sharri almu'atti ilai wanda zai kai zuwa ga azaba an da gari ko gauni shin wannan magana da aka faɗa ita ce kuke gaba haka take muke saba fa kaza ko ko wani wannan ni'imar kuke karyatawa yu'raful mujrimuna bisimahum yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam فبأي آلاء ربكما تكذبان to in aka zo lahira akwai mutanen kirki akwai mutanen banza mutanen banza sune mujriman nan Allah madaukin sarki baya kira wayya ce ya da ya gane su a ce yana kokonto a yuqraful mujrimuna ana gane mutanen banza wanda suka cancanci wuta bisimahum da alamominsu yau mata biyar wujuhun wata tuwar wuju ranar da wasu fuskoki da su fari sosai su rika sheki nabi sai ke cewa inna ummati yub'athuna yawmal qiyamati hurram muhajjalina min athari wudu alfara nabi da tashe mu lallai kira fuskar mu na kyalkyali hannayenmu na haske saboda alwallar da muke yi to mujrimai su ma za a iya gano su da mene da bakar fuska za ga fuskar su ta yi baki idan su ya yi baki shikenan da an gan sai ce to wa'annan mujrimai ne yu'raful mujrimuna bi simahum ay susud bi sudil wadai da bakaken fuska musurkatul aini da kuma bakin ido abin nan fayu ukhadu daga nan sai a kama su bin nawasi a kallon maɗo mafarfaɗarsu wani akadami a haɗa da kafafuwansu da digadigansu wannan shi ne yadda za a yi musu kamar yadda Allah madaukin sarki a suratu yasin yake cewa inna da anna fi ana fihim aghlala fa hiya ila al azqani fa hum bukmuhum yadda za a yi makafirai shine aka tattaro su sai a kamo gashin gaban goshin shi sai a jawo sai kashi ya dan kwaso sai a kamo kafafuwan shi sai a zo sai a daure yadda dai ka san ana ma irin abin nan za a mai da mutum kamar taya an yi mai gulla kenan azarar shi kuma sai a huda ta sai a ɗaura gashin sai zama ya wani kewayayyen mutum ga nan kuma shi bai mutu ba kuma la ya mutu fi hawa la ya haya la yi kuda alaihim fa ya mutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur yasa suratul haqqa Allah ya faɗa mana haka zai mutu amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat lqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya alati khuluhu fa gullu ku kama shi ku nado gashin kanshi ku hada da diddige thumma al-jahima sallu ku wurga shi a haka kuma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku kafin ku riga shi ku saka shi a wata sarka mai tsawon zira'i 70 sannan ku riga shi ku tako bashi doya ci yasa Allah ce nasullaha fa nasiyau sun bar Allah a duniya haka dai wurga su ce ba su ba dan yana dan ya manta da su ba yasa kafiri zai ihu yayi kuka sun su roƙi Allah su ce mala'ikan da ke tsaron wuta maliku ya maliku da ya kaga alai na rabbuka maliku ka je ka roƙi ubangijin ka ya kashe muku wuta kawai mu koma wani irin kisa in guba zai ba mu ya ba mu in bom zai daura mana mi bindiga ya daura mana in dutse ko guduma zai sa ya rika buga mana kusa in citara mu ji mu mutu ka ce ya yi mana haka an ce wannan request din mu ma yanzu ba muka rubuta application ba ake saurare zaɓe zai faɗo da ramadan ko mun yi raki a yanzu ba ce komai ba ko Allah zai ra mana alaikira in suka yi wannan application din sai bayan shekara arba'in irin na lahira irin na lahira taru bil mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana ko ta Allah ya turo da reply cewa innakum makiduna a haka za ku zauna kuma haƙura ne koya ne sai sa daga ƙarshe ‘yan wuta za su kira su yanzu islauha masbir aula tasbir tsawon nare ko su haƙuri ko su raki ko su waye kowane ne ba daɗi da ka ce nan kamar da annabi yake jaddada mana kar mutum ya yi sakaci ya shiga wuta kamar yadda Allah ya faɗa mana karara rabbana innaka man tudkhilin nara kamar aka laita iya wulakancin da mutum zai shiga a rayuwar nan shine bayan ya mutu a ce ya zama dan wuta kenan duk wani abu da zai kai mutum wuta masifa ce idan mukami ne ban masa kayan shi ka ban musu ba komai a mukami sai bakan wahala amma sai mai hankali ke ganewa za ko ne na ta gogoriyo ya sai masallaci na yanke zana ya digila wando ko ya tafi na yadda riga da tarbi mai tuta da hoton yin yaji ce aini tun ina ciki na fara roƙon mutumin nan dan su duk ma ba dama ne in ya yuna ne yadda zai je coci kuma dan zaka hango yana haleluya kawai zai zo wai dole dai kuma in ya samu ba hutu ba hutu sai ka ta kwaya kuma sai ka kila haƙƙin wani sai kai waye sai kai waye kuma a zoran lahira kayi ibadar kayi waye kana kallo talaka ana ta masa hisabi suna wucewa sai bayan shekara dubu hamsin ka shiga in ma kayi adalci to me amfanin ka nemi wannan abu ina amfani kuma dai dole a samu wanda za su yi aka samu wani idan shi ya rufe to kai da idan ka bai rufe ba sai ka kara ma Allah godiya Allah na gode maka da ka kwallafa ran wasu a mukamin nan ka kira nawa wannan ni'ima ce sai ka gode ma Allah su je su yi ta yi amma fakarar zai shigo ba ka aure nan ne fa matsalar kuma da garan zai shigo ai ta ganin lambobi na wucewa ba ka to amma dai bai kamata kuma ka kalla wurin ba tunda an maka wata ni'ima ai ba sai an maka wata ba ko aka tashi lahira kuma hisabin ka sai ya zo da sauki dan haka kowane mutum yana da kyau mutum ya lura da cewa eh lallai kafirai kan da shiga wuta ga muminan da suka yi sakaci babbar masifa ce ba biya ya la rabbi kuma tuka diban da waɗanne irin ne'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa wane ne a ciki kuke karyatawa hadihi jahannamul lati hadihi jahannamul lati yukazzibu biha al-mujrimun
yatufuna bainahum يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم يتي هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون wannan ita ce jahannamar da waɗancan mujirman suke ƙaryata samuwarta fi duniya a nan duniya a duniya da me suke ƙaryatawar لارتكابهم ما يقتضي التكذيب بها من جانبهم saboda suna aikata abin da yake nuni da cewa sun karyata yanzu an faɗa maka tsananin azabar wutan nan an faɗa maka ni'imar da ke cikin aljanna amma duk da haka kuma ba ka aikata aikin da zai shiga da kai aljanna kenan ba ka kare ka jahannama kenan to ka za ka kafirai a haka suke mujrimai mulhidai da sauransu to wannan jahannamar ita ce za a wuce masu a ciki bayan an kanannade su ba za su mutu ba ballantana su huta ba za su yi rayuwa mai daɗi ba da sauransu ba wanda zai sassauta masu لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها فلا تسوتا مس عذابا با يطوفون سنا كيواياوا يسعون بينها أتكامن وبين حميم da wata abin nan wani ruwan zafi amin mai tsananin zafi in ka ce alhamim ruwan zafi wanda a iya shayi a iya wanka amma almahul anu shine wanda ya fi ƙarfin a yi wanka da shi in ka zuba shi a kofin roba ko kofin tasa zai narka ta to su ɗan wuta suna kaiwa da komowa ko dai su baro cikin wutar zalla inda suke gasuwa su zo cikin ruwan zafi inda zai faye masu fuska bai ya sage su yau ga su bai ma'in yashu kalmohul yashu wil wujuha bi ta sharab wa sa'a burtafaka irin wannan ruwa يطوفون بينها وبين حميم آن شديد الحرارة mai tsananin zafi wannan ruwan yana da tsananin zafi yaskunahu ko yaskaunahu shi za ka ga suna sha saboda ba su da wani zafi sai shi wannan ba da ayi ala da rabbi kuma tukaddiban to da wannan ne ne cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa a bi hada tahdiri an bi gairi yanzu da wannan tsoratarwar kuke karyata ko da wacce a nan malamin suke cewa to ka duba fa maganar wuta ba aka yi ba hadhihi jahannamu allati yukadzibu biha almujrimun yadufuna baina hawa baina hamimina amma bi ayyi ala'i rabbika sai na ni'ima a cikin zuciya akwai ni'ima satar amsar da aka ba mu ita ce ni'imar cewa kar ku yi akwai matsala kuma ana son ka dama haka ake maza inda matsala a gaba sai a faɗa maka su akwai matsala tafiya ce ta sahara don haka a nemi tufafi iri kaza a nemi abin ɗiban ruwa iri kaza a tafi irin lokaci kaza a yi kaza a yi kaza in ma abin hawa ne ya zaka bi wata hanyar ta ce a to hanyar tana da buƙatar shiri da kimtsi da gyara iri kaza da iri kaza da iri kaza saboda yanayin lokaci na sai mu dakata nan Allah ya mu gobe sai mu tashi wale mana ba su makamar wa alaikum assalam ranar ranar hisabi na eh su ma za a iya tambayar mutum zai yana tambayar filin kiyama da ta tabbata cewa akwai yanayi da ake tambayar mu da bayi da muka jara wurin ko muka sauka wurin ko da Allah ya tara mutum daga farkon duniya har karshen ta to wanda ya mutuwar shahada ko ya kyakkyawar mutuwa da kalmar shahada shi ma za a tambaye shi amsar ita ce eh shi ma za a tambaye shi saboda akwai hadisin buraida da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadudu qadama abdin yawmal qiyama bai tantance ba babu wani bawa da kafar shi za ta iya dagawa ta bar wurin hisabi ranar alkiyama hatta yus'ala an arba'in dan tambaye shi abubuwa guda hudu za a tambaye shi shekarun shi ya aka ya karar da su ta ce aka malam shekara nawa muka baka a rayuwa wannan shekarun su ne za ka bai wa Allah testament din su kuma in ka tashi ba shekara shekara za ka rika dauka ba wata wata ba minti minti za ka rika dauka daga ɗaya ga ramadan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ba mu labari ya kai karfe shida shida da minti ɗaya shida da minti biyu karfe zuwa bakwai sai ka ba Allah lissafi irin da yadda mutum ya taka kuma wakalar sawa ba dole ya faɗa gaskiya sannan za a tambayi mutum game da kuruci shekarun samartaka daga shekara sha biyar zuwa arba'in su kuma sai an masa tambayar su ta musamman saboda shekaru ne masu tsadar gaske da ce to yanzu kuma ba mu labarin shekarun kuruciya zo ka ba mu labari to sannan kuma sai a tambayi mutum game da arzikin shi ya aka yi ka samu kuma ya aka yi ka kashi ya aka yi duk zo ka ba mu labari sannan sai a tambayi mutum game da ilimi da aka ba shi ya maganar aiki ka ji kaza na da kyau ka aikata ka ji kaza bai da kyau ka bari na aiko manzo kuma na dora maka wajibcin ka koya ko ka sani ka sani to da ka sanin kuma an yi aiki to ba kafar wani bawa da za ta kushe sai mashi waɗannan tambayoyin guda hudu sannan in ya iya amsawa daga nan sai ya wuce sai dai kawai abin da yake da daɗi shine duk mutumin da ya mutu da imani ya tashi da shi a filin alkiyama duk abin da zai faru na wahalhalun nan Allah zai sauƙaƙe mishi yasa zai ɗiba mutum jinsin mutane bakwai ya masa inuwa a ranar da ba inuwa sai tashi wannan ba ƙaramin gata ba ne sannan Allah zai ba da hisabin wasu mutane. Farko Allah maɗaukin sarki ya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutane dubu saba'in da a cikin al'ummar ka za su shiga aljanna babu hisabi, babu azaba. Annabi ya roƙa ya ce mutanen shi na da yawa, al'umma shi na da fashi dubu saba'in zai zo a ƙara mashi, shine aka ƙara mashi dubu saba'in so dubu saba'in. Shine zai baka biliyan kuɗi da miliyan ɗari tara, waɗannan duka ba hisabi. kaga wannan wata alfarma ce da wannan al'ummar kaɗai ke da shi amma dai duk da haka sai mutum ya yi aiki kamar yadda Allah ya umarni wa kulli imaru fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min wallahi sai an yi aiki ai aiki mai kyau a raka da addu'a a kaurace wa mara kyau a ci gaba da neman gafara shikenan mutum ya haka ya iya abin da zai iya to ana sa ran ko mutum zai kira Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yeah.